والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا كل وتا shekara ta dubu ɗaya hudu talatin da bakwai hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da sha takwas da watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna kan darasi na arba'in ko saba'in da hudu darasi na saba'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida uha da shek nasiruddin albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna a cikin birnin kano a najeriya yau za mu tashi gabar magana ta 99 a cikin wannan littafi in za a iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta casa'in da takwas da take cewa ya halatta miji ya ɗauki nauyin shigar da matarsa cikin kabari ya binne ta saboda hadisin na na aisha allah ya ƙara mata yadda muka tattauna akan wannan hadisi da kuma maganganun malamai irin su imamu shafi'i Allah ya masar ham yau za mu tashi gabar magana ta safa'in da tara lakin yani lakin na zalika mashrutun bima idza kana lam yata'a tilka al-layla wa inna lam yushra lahu dafnuha wa kana ghayruhu huwa al-awla bi dafniha ولو حيا بالشرط المذكور لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله قال فنزل قال فانزل في قبرها فقبرها وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر أخرجه أخرج الرواية الأولى البخاري في في صحيحه والطهاوي في المسلم والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعنده الزيادة الثانية في رواية له وعند الطهاوي والسياق وعند الطهاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة وأخرج الرواية الثانية أحمد والطهاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن مسلم والسياق لأحمد وزيادة الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم وهما كما قال وأقره إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية فقال البخاري في التاريخ الأوسط ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة وأنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه فراجعه وهو الذي جزم به الطهاوي في المسلم وقال وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة ما لم يكتشف gabar magana ta casa'in da tara za mu tattauna ne akan wani irin mutum ne ya kamata ya shigar da mamaci cikin kabari mun ji labarin nau'i da kusancin su masu shigar da mamacin cikin kabari da kuma shi mamacin to akwai wani sharaɗin kuma da ba a faɗe shi ba wanda yau za a faɗe shi shine ga mutumin da yake da aure to ba a so wanda ya yi alaƙar aure saduwa da iyalinsa a wannan dare ya yi kawalli ko ɗaukar nauyin shigar da mamaci cikin kabari dole ne wanda zai ɗauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari ya zama ce bai kusanci iyalinsa ba a wannan dare da ya gabata to yanzu ya za a gane na'am da dai da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tambaya a cikin makabartar ma za mu zo mu karanta ya tambaya duk wanda ya san yana da wannan alaƙar sai ya koma gefe wanda bai yi alaƙar ba sai ya zo to yanzu ya za a gane bayan da za a gane ɗayan biyu ko dai waɗanda suke jagorantar harkar jana'iza ɗin suna nufin malamai da limamai idan an zo za a sa mutum a kabari su faɗi wannan magana su ce wanda zai sa wannan mamaci a kabari ya zama ga sifar da annabi ya faɗa ko kuma a karantar da mutane har kowa ya zama ya ne ya fahimta ga wannan gabar magana kadai tana nuna mana harkar jana'iza da binne mamaci da kimɓa shi abu ne da yana buƙatar kudu ba abu ne da ya kamata a yi shi da ka ko gargajiya ko an saba ana yi ba yanzu ta wannan ilimi ilimi su a ce akwai bukatar a karantar da mutane wannan ilimi su fahimce shi don su tabbata shi su bi sunna a nan samu lada to bari mu me zai faru a cikin maganganun da malamai suka kawo malam gani ce lakin na zalika mashrutun idza kana lam yata tilka layla shi wanda ya shigar da mamaci ko mamaci ya kabari ya zama bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare ko ka ce nan sai akan maganar da faɗa ya zubi zauji an yata walla bi nafsi dafna zaujati miji zai iya shigar da matarsa amma da sharaɗin idan alaƙar aure ba ta gabata gare shi ba shi da wata iyalin wa illa lam yushra lahu dafnuha in ba haka ba ba a shar'anta masa ya binne matar tasa ba wani ka shi yafi shi cancanta da binne ta walau ajnabiyan ko da kuwa ajnabi ne mutum ne wanda yake na nesa da matar ko na nesa da mamacin da shar'in da aka ambata saboda hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace shahidna ibnatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis ala al-qabr mun halacci binne wata ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makabarta a lokacin na ga manzon Allah yana zaune a gefen kabari فرأيت فرأيت عينيه تدمعان ya hada ido da manzon Allah sai na ga idansa yana zubar da hawaye yana hawaye sannan sai yake cewa hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laylata ahlahu daga cikin ku ku sahabbai akwai wanda bai sadu da iyalinsa ba a daren nan da ya gabata suka shiru abu ɗalha sai ya ce na'am ana ya rasulullah jami'a manzon Allah ni ne ban yi ba kala falazala sai ya sauka cikin kabari tunda wanda zai karɓi mu shi ya sace a kabari dole ya shiga ciki ko kala fanzil fi qabriha annabi ya ce sauka cikin kabarinta ka binne ta a wata riwaya annar ruqayyata na na ruqayya ce yar annabi sallallahu alaihi wasallama lamma matat yayin da ta rasu manzala sallallahu alaihi cewa لا يدخل القبر رجل خالف الليلة أهله kada wani ya shiga wannan kabari jin mutumin da ya sami kiyamarsa a wannan dare فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر سيدنا عثمان بن عفان أما أي سنميز إسما تر كل شيء يكتن تنتا يبنيتا فأما بسيطة قبر الله saboda bai cika wannan shara'i da annabi ya lissafa ba wannan riwayar imamu al-bukhari ne yake a cikin sahihinsa da imamu tahawi a cikin al-mushkil al-asar da imamu al-hakim da imam al-baihaqi da imam ahmad jerin zancen siyakin hadisin na imam ahmad ne قالوا نبي السنة كإمام أحمد ليه إمام الطحاوي بإمام الحاكم الشيعي كاو قالوا نفرقوا قالوا الشيخ من أكبر أشياء الرواية فقابرها دلنا سإمام البخاري وكاو أشياء سيوسا رواية تبيو wanda aka ce wa fi riwayatin Allah ruqayyah radiyallahu anha matat ita ce ta din imam Ahmad bin Sa'id ita ne imam Tahawi da imam Hakim da Ibn Hazm da wata hanya da aka rubuta daga Anas amma jerin da anan hadisin na Ahmad ne wa Ziyad bin Hakim kan imam Hakim ne kawo yace hadisin sahih ala shart Muslim hadisi kan sahih ne ingantacce yana ma kan sharadin imam Muslim وهو كما قال الباني شيء كما يجي فلا دين هكي إمام الذهبي يثبت أن الرسول شيء سيدي وصل لكسم معلمي قد استنشر منه تسميته البنت رقية أن إنسان أم مسمتا أم بطول أكي حديث أكشي رقية شيء وحكمتنا دا رقية من الأسكري كما يجي السم معلمي كما kenan kun ga cikin riwaya ta jini aka ambaci ruqayya imam bukhari ya faɗa littafin at-tarikh al-awsat yace ma adri ma hada yace ni ban san wannan abun ba ya za a zo a ce ruqayya ce fa inna ruqayya kama ta ga nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashhadha in dai ruqayya ne to ai ruqayya yar manzon Allah ta rasu ne annabi yana badar yana yakin badar ko manzo Allah bai halarci binne ta ba to kuma ga shi a wannan riwayar an ce wa fi riwaya Allah ruqayyata lamma matat yayin da ruqayyata mutu annabi ya ce kar wanda ya shiga cikin kabari ya binne ta sai wanda ya bi tare da iyalansa ba to kuma a tarihi abin da ya tabbata shine ne ita ruqayya lokacin da ta rasu Allah bayan yana badar ba ta sai da Usman to wannan shine dalilin da yasa aka ce lalle akwai wahayi akwai kuskuren fahimta ko kuma kuskuren ɗauko sunan a sa a wurin ba daidai ba ne hafiz ibn hajar a cikin fatul bari ya kakale wannan hadisin yayi bayani da shi an samu wahayi daga wani a cikin da ake shirin shamma bin salama kun san shi mun sha magana a kai wa annaha ummu kulsum زوج عثمان بارقية بني أم كلثوم إتم ما دي أرأى النبي لكم إتم ما مكر سيدنا عثمان دم ذكر سنين في النبي يتشي وسيدنا عثمان بدي أكارا مسا وتا shine ruqayya din aka tsara mata ya aure ta ita ma kuma Allah ya dauki ranta shi yasa shine dalilin da aka ce sayyidina Usman zunnuraini saboda ne ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu a duk duniya ba wanda ya taɓa auren mata biyu ƴaƴan annabi in ba Usman bin Affan ba ya aure wannan sanar su annabi da tsara masa wata wannan sai shar'anta mana halaccin yayin da mutum yake auren ƴarka ana mutunci ana zaman lafiya zama ya yi daɗi Allah ya ɗauki ranta ta mutu ta bashi idan akwai ƙanwarta ko akwai yarta sai a bashi ba don koyowa don ta riƙe masa ‘ya'yan ‘yan uwarsa ya fi ya je ya auri wata bari daban ya kawo ta ya auri ƙanwarta yana da kyau kuma wannan annabi ya tabbatar da wannan akan sayyidina Usman ya aure ummu kulsum ɗan annabi din da Allah ya mata rasuwa annabi ya ɗauko ruƙayya ya bashi ita to gaskiya mu yanzu ɗaliban ba a fiye yin wannan ba sai dai mutum mai maiƙo ne ƙwarai da gaske in yana da maiƙo kan biyu da yi magana ba ma za a tallata masa amma Allah ya jalabe suka fito a layin talakawa ko da budurwar tana nan da ka fara wa za a ce a wancan ma ba mu ji daɗin sa ba ka san rashin jin daɗin saboda ba ka da kuɗi amma dai masu addini suna yi ana kuma samun zai wasu ɗin talakawa ne kuma ana yi to mu riƙe wannan mu fahimce shi don shi ne zai taimaka mana mu fahimci hadisin sosai kuma mu ribata da shi to kenan yanzu ana in kuna tare da ni a wannan riwayar da aka ce ruqayya ne kenan ba ruqayya ba ne wahani ne aka samu daga Hammad bin Salama kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa ko Hafiz Ibn Hajar sai da yayin cikin fasul bani faraji'uhu wannan kuma hukuncin shi ne abin da Imam Tahawi ya yanke magana a kai a cikin littafin Al-Muslim al-Ata yace wa kanat wafatuha sanata 90 min al-hijra rasuwar ta shekara ta tara ne daga hijira annabi ita waƙin kenan ita ruqayya to ba ita bace ba ummu kulsum ce ai afan ba ruqayya ba ruqayya kan abadar ta rasu ai eh annabi yana abadar ta rasu ita ummu kulsum din kenan to wannan kenan yanzu a nan gurin abin da muke so mu koma gare shi akwai abin da ya kamata mu dan daɗa haskakawa a cikin hadisin in kun fahimce ni an ce shi ana tsammani shi ya halarci jana'izar wata ya ci yaran da shi da ana zai bai faɗi wacce ce da rashin yayan ba ko to amma a dukkan shi ce wani suna son sallama jalisun alal kabari manzo Allah yana zaune sai na ce a gefen kabari ban ce a kan kabari an gane yawwa kalmar alal kabari tana nufin ala hafatayil kabar a sassani da gefen kabari da aka tono su da ke kabarin nasu ne zurfi ce ba irin namu bane da ake dan kamfatarsa a dan shashari fitir da za mu binne mamaci gangan jikinsa ya fito daga cikin tsayar karamin kabarin da shi gangan jikinsa ya fito har ya fito ɗaya da faɗin a yi tono ya jiji ba za a tona ba shiga da an yi wani ruwa mai ƙarfi ce ga yana ɗebe jikin mutane kamar ƙasusuwa saboda ba a tono mai zurfi to kuma in ce wanda ya ji fi bana mun ga mutum da iya zuwa shiga ma ya zauna ba to dai aka ce annabi ya zauna a gefen kabari sai an yi tsere ne mai zurfi har annabi ya samu inda zai zauna in zara kafar sai zauna wannan kuma yana nuna mana ashe duk matsayin annabi da daukakar sa da darajarsa tare da shi ake ayyukan mu ayyukan binne mamata kada mutum a ce shi shugaba ne zai zuwa makabarta a tsaya a yi tunani da Allah sosai da wahala da wahala ban ce ba a yi duka ba amma da wahala ka ga shugabanninmu ka rika gan su a makabarta su sai dai in an ci sa'a sun zo an yi sallar sai dai a yi jiniya a tafi da su amma ba su da makabarta amma a ce ka ga yau wannan babban ne ko dai mai sarauta ne ko babban dan siyasa ne ko shugaban kasa ne ko wane ne ko gwamna ne ka gan shi a gindin kabarin da shi ake kama mawaci ana sawa yana da wahala galiban ba sa zuwa to me yasa shari'a ta dauke musu ne ba ta dauke musu ba wallahi sun suka fi cancantar su ya fi dacewa su je su ke jagorantar al'umma don su wa'azi su gane da dauko masu in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra kaga matsayin irin da annabi da ɗaukaka irin ta manzo Allah sallallahu da shi ake harkar tonan kabarin nan da sa mana shi har ga shi ma an ruwanto ma yana zaune ma a gindin kabarin wannan kenan sannan wannan yana nuna mana cewa cewa da aka yi a gefen kabari ba a ci a kan kabari ba ya zo ne saboda hadisi ya zo karara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta a zauna a kan kabari haramun ne zama a kan kabari annabi ya ce la tajlisu ala al-qubur kada ku rinka zama a kan kabari kar ku je makabarta binne mamata don ku huta ko kun gaji da tsaya ku zazzauna a kan kabari wala tu sallu ilaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari waqfa yasira muhimma jiddan la tajlisu ala al-qubur waɗanda suke da al'ada da ɗabi'ar idan an je makabarta musamman makabartar da suke a cike sai ka ga mutum ya samu kan kabari ya zauna haramu wallahi haram ba a zama a kan kabari da ka zauna a kan kabari malamin suka ce wanda ka zauna a kan doshin wuta in ya ɗalle ka sai ka miƙe ba a zama kan kabari kuma yanzu ko da ba a kawo muku hadisi ba misali yanzu a ce mutum ya musu ga gawarsa a nan sai zama ya kama ka da Allah za ka zo ka kujera da shi dan Allah za ka yi wannan kana gama bugin mama ko da dai yake da zama a kan yanzu misali a ce mahaifinka mahaifi yake gare ka Allah madaukin sarki ya kaddara mutuwarsa a ce an zo kafin abin da shi sai ka zo ka ka je ka zauna a kansa ya kai haka to wannan wanda ka zauna kansa mahaifin wani ne ko mahaifiyar wani ne to zama haramun ne zama akan kabari la ta ji mutuwa ne ko ne kakku zauna akan kabari to kaga a ce akwai aiki akan mu tsewa idan mun je makabarto mun ci nasiha ba abin da ba za ka gani ba kuma ana zama ana zama ka ga mutum ya naɗe babban rigar ya samu kudin kabari kun ya zaman shi haram sannan ya ce wala sallu ilaiha kada ku yi sallah kuna kallon kabari duk shakawa duk tsoron Allah duk neman lada ba a sallah ana kallon kabari wannan hadisin yana da cikin dalilan da suka haramta yin sallah a cikin makabarta amma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rasulullah ya manzon Allah ina ma da kana raye kaga abun mamaki al'ajabul ujab yau al'ummar annabi a cikin tsakiyar makabarta take gina masallaci ku tsaya sosai ku fahimta ilimi muke tattauna akai ba son zuciya ba ra'ayi ba in dai mutum mai san annabi ne da gaske in je da kuma tsaya da wani da gaske in je gaskiya ne da gaban tsaya na ba da shi ba to jama'a ba a sallah a makabarta duk wanda ya sallah a makabarta da ke ba kuma haramun ne amma wallahi yanzu akwai makabartun mu da yawa da za har zuwa ake yin in suna bakin hanya ana yin musalla irin yan ƙananan masallatan nan sai a samu hancin ko katangar makabartar hancin liman din yana cikin tsakiyar makabarta wai mutane gani suke tsoron Allah ne ga masallaci na ga makabarta Allahu akbar kana ganin kabarta a gaban ka ne wannan al'ummar da suke zuwa makabarta su saci mashin ita ce za su zuwa ran Allah sun kai sallah a kabari al'ummar da suke sace waya a kabari al'ummar da ba ta iya haƙuri ta jira mutanen wannan zamanin ba ta iya haƙuri ta jira ana binne mamaci mutum yana yana whatsapp ana binne mamaci fa ana ƙoƙarin tura masa ƙasa wai wannan lokaci yana ganin ɓata lokaci ne bari ya ɗauki zai koyi whatsapp ana sujjan na ana reply ki mutum ana binne mutum yana dariya saboda yana reply wani message subhanallahi alazim wannan al'ummar da take ana hudu da juma'a tana shakin ana hudu da juma'a mutum yana rike da wayan sai na yana shakin yana da layin messages da ake masa wannan mutumin ne don kaje ka gina mai masallaci a makawar ka kara mai tsoron Allah kuma sallah a makabarta ba ta da wani matsayi da za a ce wani kayan shi a cikin makabarta sun da wurin wata ne a kowane wani babu za ta iya cewa ma da shirka a sa wani ana fuskantar sa ko a ji a rai cewa wajen sallah a makabartar nan ta yi inda ba a yi ba to yanzu ba ma sallah kan salat ba har juma'a akwai wanda ke sallar juma'a a cikin makabarta ko mutum ya dawo ya miƙe kafa ce ya cinye masa ya alaji a jiya kai wa daraba imam alƙadu iya mai ashafa yake alamatu muhabbatihi alamar san manzon Allah da yake ittiba'u athar sunnatihi bin gurbin sunnati alamar wanda ke san annabi da gaske shi ne duk abin da annabi yake a yi shi ne abin da annabi yake a bari sai bari wannan inji alƙadu iyan ne a shafa amma wanda annabi zai ce a bari da zai bari ba to ko ya kwana yana cewa shi ne sun annabi ne ƙarya yi wanda annabi zai ce a yi bari yi ba to ko shekara dubu yayi yana cewa a yi kaza a yi kaza to wallahi ƙarya yake ba su annabi mutane muna muku bayani ne wato da ilimi a aikace a fahimta surutu yana san annabi surutu ra ra ra ni mutum annabi ne ba shi bane kida ana kida cewa mu mutum annabi ne ana kida waka san annabi da waka wannan ba shi ko ne cewa mutum yana san annabi ba da'a shi ne san annabi da'an nan da gurbiya ga wannan Allah shi ne ke ba da shiriya haka Qur'ani ya ce wa in tuti uhu tahtadu wa in tuti uhu afu ad-damir fa huna yaji ila nabi sallallahu alaihi wasallam in kun yi masa da'a kuwa Muhammad ibn Abdullah al-Amin tahtadu za ku shiriya in kun yi masa da'a yanzu wanda ya je gina masallaci a makabarta ya yi wa annabi da'a ne wa annabi da'a ba ya yi fice da fice da manzon Allah kuma wannan abubuwan da ake faɗa ba ba ya ake ba in an faɗa sai a ce ga hadisin nan a koma littafi kaza a riwaya kaza a riwaya kaza su masu gina masallatai a makabartun nan su fito mana su ce mutane hadisan nan da ake gaya mutane an hana gina masallaci a kabari ko an hana yin sallah a kabari hadisan ƙarya ne su fito su faɗa mana ku sani su ake gina masallaci a kabari tahdisu al-ashrar tsarkake wasu mutane a tsarkake wasu mutane sannan a nemi falla wasu mutane galiban makabartun da ake gina masallatai na wuga ana tunanin akwai wasu waliyai ne a karshe a wurin su ba a tsarin su a tunanin akwai wasu waliyai ne a karshe a wurin so kwanciyar waliyan nan mutuwar waliyan nan a wurin shi ne zai tayi an zo an yi sallah ana tsammanin sallar tana da wata kadasa bayan kadasa ta halasi ma'ana sarki nata na asali to wannan yadda yadda suke kwanci a cikin wannan makwantai suna ƙara wa sallar wata matsayi amma hadisai ga sunan karara bari muslim abu dawud tirmidhi na sai ibn majah manzo Allah cewa yayi karku ne da gidajen ku kamar makabartu a'a yaya karku ne da gidajen ku kamar makabartu ku daina ne da gidajen ku ba ku sallah a ciki malamai suka ce ai saboda makabarta ba a sallah to ku rinka raye gidajen ku da qiyamul layli ku rinka sallah da daddare ku rinka yin nafil jini a gidajenku gidan ke zama yana rayuwa da sallah yake kafu ne da shi kamar makabartu wannan cewa kafu ne da shi kamar makabartu ne yake nunawa makabarta ba a sallah su wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo rabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi sai wancan ya gaba wancan ya tara saboda wani shi ya ce abinda annabi ya ce shi zai kuma duk abin da annabi ya ce kar a yi in wani yazo yake gare mai da'a bari kasance tare da shi ba to wani shi kuma yana ganin shugaban su sun ce gaba da manzon Allah in dai shugaban su sun ce a yi to sai yayi neman karama da neman matsayi ko ba wasu matsayi shi ka ake wannan ya kamata mutane su kiyaye kuma su ɗauki abin da addinin Allah ya zo musu da shi tatacce ingantacce kar mu jira ayi jama'a duk wanda ya ce wani abu da sunan addini ko ba ka dalili kuwa duk girman malami Allah ya ƙara malamai matsayi da darajar ɗaukaka duk sharafar malami kowaye shi sun yi ce ga wani abu a yi to a nemi dalilin wannan abu Allah ne ya ce a yi ko manzon Allah ne ya ce a yi mun yarda da shi ba mu yarda da shi ba amma tun da ba shi ne annabi ba ba shi aka tura mana manzo ba shi cewa aka ya tsira mu a hanya to ko in ya tsira mu a hanya da suke ba daidai ba to ka gani dole mu canja ana yin abubuwa da yawa na wuce gona da iri wasu malaman suna gani ba sa mutantawa ba sa kai suna ce sawa wallahi kullum bidiyoyi karuwa ce musamman harkar jana'izar nan mun ja mana muna maimaita idan an zuwa da ko gawa za a yi masa sallah ga sai yi bayanin nan da sauki ba wahala sai ga mutum da sunan malamta ya zai ce a tsaya a tsaya a tsaya a tsaya sai zai sun ya sai ya mata wani teku ya ta teku ta don zai nuna shi ɗin wani na daban ne sai sai a kabbara su ga mutane jahilci ta aya ta sallah malam ya yi duk abin da malam inda malam ne a shi na ya halatta to yanzu ba haka ai kwarai da gaske ko yanzu na koyo ta jira'iza da rai mutane sun haɗu za a fara da ta da sallah kai wani haka kawai saboda tsabar biya abun nariya abun nariya alimmata aniyata ainiya a to rera wace muka rera muka ga wuri ko da ke muka zo sha duk da muka rera muniya ba ka ga mutum a gindin a gindin makara mutane sun tsaya suna jira mu ne kabbara kai kuma kana ce mutane wai ainiya ainiya to ne muka dai wai dole su an yi mutane wani bid'a to waye ke ayi wannan to waje ne sallan baniya subhanallah ana gama kuma idan an bin in an in an gama masallah ta fa dauke ta sai kada aka kalla addu'a aka kalla addu'a sai aka kalla addu'a addu'a to wanda aka yi masa sallah gawa fa wanda muka tsaya Allahu akbar muka yi wajen minti biyar muna yi bayan mun gama to wa yake ku kuma ku ware ta ku zo ku ajiye ta ta ku addu'ar ta daban ce ku mun yadda addu'a tana da kyau mun yadda abin sha'awa ne ai addu'a abu ne mai kyau amma ana yin addini ne a bisa inda shari'a ta ce ai kaga addu'a abu ne mai kyau amma wannan kimin cewa a ware a kira wasu a ce sai sun zo sun kowace su addu'a wa yake a yi to wannan shine da'awa ta sunna sai ka gane ta ai tsageru ne ai su komai ya sai da dalili eh ko ne sai an ba da aya da hadisi eh dole sai an ba da aya sai an ba da ba ka da aya ba ka da hadisi kai zaman cikin ma kai magana me ne gina da nace ba da aya da hadisi a aya da hadisi wasu ne abin addinin ba to bidiyoyin nan ba a magance su in ba an san su ba kuma ana inkari ko ana gama a ɗauka an tsora shi a makara kai kan ce sai ya kama la ilaha illallah la ilaha illallah kuma kai ta kawo la ilaha illallah la ilaha shi fa da ko sallar farilla in ya zo masallaci ya sallah baya wannan la ilaha illallah amma yanzu tun da an ɗauki gawa kowa ya zama na kirki ka san ba ka gane ta kawar mutane ba sai sai an je makamarta in da gidana Allah mana akwa Allah mana akwa kuma cin arabi ana dukkan shi ne kuma ci gaba da barnar to wannan la ilaha illallah la ilaha illallah da ake raka gawa da shi shi kuma da ganya kuma yake yi bid'a amma su malaman bid'a sai su rinka ribatar jahilai shi kun gani ko ba sa son la ilaha illallah ba sa son zikiri ba sa son zikiri ba wai zikirin ne kuma ba a so ba a wa yake kai wannan la ilaha illallah a nan din ya faɗa in ne ba ce kai ba ka kai ka je kai inda aka ce kai inda ba ce kai ba ka kai wannan shine ahlus sunna an bayyana dole sai mun tsarkake harkar jana'iza din nan tunda abu ne da ya zama mana dole kullum muna yi ku da Allah ya fahimtar da ku gane sunna ku yi kokarin ku tabbata yanzu kamar misali bulle na mace a tara masa kasa wannan abu yana da wahala mutane sun kasa derawa a bulle mutum kabarinsa a yi tudu sai ka ga hatta waɗanda ke zuwa makaranta wanda ke zuwa suna sauraron ilimi da su ake kan ƙasa ana tsora a kan tsabar mawaci ka ga tudu guda kuma annabi iya nan yace ka iya wannan ta kawai ka auna ka gani daga nan zuwa nan duk abin da ya wuce wannan in dai tsawon kabari ne haka kada kabari tun da su wuce haka idan ya wuce haka in ya wuce na cikin hannun to duk saman nan gida ce shi ka aikace a ta'alim bil fi'li aw qawt an nafs min ta'alim bil qawl praktikal aspect din annabi ya yi da Abi Talib yadda dauki na girbi ka zama girbi ko yace ali ka ce kuma girbi ka shiga makabartar nan ta bakiya duk kamarin da ka ga ya wuce cikin nan guda daya ka sare shi tsari ta mulki ta gida amma yanzu ka je ga kaburukan wani ma ana zuwa ma da bule inci tara yake zuwa wajen guda arba'in ana gama binne da yake mai dama dama ne mai maiko ne a sa mai bulo inci tara da bulo inci tara da dutse da za a sa in kun ga dama ku kara da roji ma in kun ga dama ku sa dashin ma da abin da za ku sa a cikin kabarin mutum wallahi da zai masa komai ba in bai aikata aiki na kwarai ba sannan kuma in aka saba wa Allah aka yi wani abin da yake ba shi ne daidai ba to lalle lalle an cutar da wanda mamaci zaga yana da kyau yan kwana mu yi kokari mu tsarkake harkar jana'izar nan daga wannan barna na faɗi wannan magana ne na ƙauyata bayani saboda wasu suna fakewa da wannan cewa wani suna son jami'in sun alal kabari yana zaune a kabari su yi ƙoƙarin halatta mutane zama a kan kabari to ba a zama a kan kabari don kuwa ba a mutunta wato kabarin ba in aka zauna a kansa ina fata ana fahimta to wannan kenan kalmar lam yuqarifin laila waye wanda bai sadu da iyalinsa ba da daddaren nan shi zai binne mamaci imam tahawi Allah ya masa rahama da yazo bayani sai yake inkarin wannan fassara cewa ba haka bane ba wai ana nufin wadda bai sadu da iyalinsa bane kuma bai ba da hujja ga bai ba da dalili ba kamar yadda albani yake bayani Allah ya masa rahama kenan dai za a tafi da maganar ne akan haka dai nan mutarifin laila waye bai sami da iyalin sa ba a wannan dare ya zo bin wannan mamaci malam imamu nawawi ya yi karin bayani yake cewa qala an-nawawi fil majmu' هذا الحديث من الأحاديث التي يهتد بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة وأن الحديث ينال الشيخ حديثين da ake kafa hujja da su cewa lalle arrijan mazaje su ne suka fi cancantar su ɗauki nauyin binne wato mamaci ko da kwa mamacin nan mace ce abin da muke nufi wanda zai ɗauki mamaci ya sashi a kabari ko namiji ne ko mace namiji mata ba sa zuwa su yi kabari mata ba sa ɗaga gawa su sa ta a cikin kabari sai dai da rura da muke bayani satin da ya wuce wani yanayi wataƙila an ji an yi yaƙi duk an kashe mazan garin Allah kiyaye ko an ji an yi haɗari a wani wuri ko dai wani sababi na larurar rayuwa da zai iya faruwa ba wanda zai in ba su ba to kaga nan mata sai su ɗauki nauyin wannan aiki in za su iya imamu nawawi ce wa ma'alumin anna abatan hata أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان من ثالث حاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له أذن في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أخته فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن إمام النووي شكرنا أبو نشوى أبو طلحة الله كان مسيدا أجنبي ne dangane da matan annabi ƴaƴan annabi ma'ana ba dangin su bane na jini amma yau ga shi ƴar annabi ta rasu abu talhat al-ansari shi ya shiga ya sata a kabari ummu kulsum kuma gashi babu dangantaka da ba kuma mijinta bane ba su kaga wanda yana nuna mana ashe namiji shi ne zai ɗauki nauyin mu shiga kabari ya binne mamace ya sa ta cikin kabari to amma shi abu talha yana cikin salihai salihin hadirin mutanen da cewa to wurin yana cikin salihan mutane kuma babu wani muharrami da wannan mata in ba annabi ba to la'alla shi manzo Allah da yana da uzuri da bai shiga kabarin ba haka mijinta ma yana da uzuri shi ma da bai shiga cikin kabarin ba ya binne ta sannan kar ku manta ƴar uwarta Fatima Fatima ce ƴar gidan Annabi ai tana raye ko wa gairu min maharimiha wa gairu kuma ko gairu hunna huna ai akwai ɗan uwanta mata inda har a ce mata suna da haƙƙin su ma su je makabarta su ɗauki mamaci su sa shi ko mamaci ya ƴar su binne ta su ai da an kira su Fatima a ce ku zo ga ƴar uwarku na Ummu Kulsum ta rasu ku sa ta a kabarin ba ku yi in kun sa ta mun binne ta dan a nuna muku cewa ba aikin mata bane ma'ana ɗaukan mamaci a sa cikin kabari ko da ɗaya sunya ko kwaba kasa a nan ba aikin mata bane shi sa aka ce abu talha ya zai ɗauke ta sa ta a cikin cewa wato shi din ba muharramin ta bane wannan sai nuna mana la maskala min misali ta idkhal al-qabr wa dafn ashe babu wata mashiga wata kofa da za a ba wa mata na su je kabari da binnewa irin wannan bayanai ɗan uwana ana yin su ne saboda zamani yana canjawa ana kokarin abubuwa da yawa na addini za ga ana wasa daidai da su ana kokarin canja su haka kai mutum idan ya ga dama lokaci ne yanzu ba mamaki da zai zai ba da fatawa ya ce mata ku suka a gabari ba mamaki da za a yi mutuwar a wani wuri a ce maka a ce mata ne suke fuska binne ko har da mata ba mamaki kuma a zai wataƙila wani ma ya take da sunan addini ko kuma tsabar bid'a da ra'ayi da son zuciya kurum to yana da kyau mutum a ilmance a sunnance ya karanta cewa ga abin da annabi ya bar mutane a kai kuma ga abin da annabi ya ce a yi to kuma bin annabi da rayuwa akan abin da annabi ya zo da shi kowane aiki ko mustahabbi ne aiki inda yana annabi ne ko mustahabbi ne to a bi shi wajibi ne a yi masa da'a kada kuma wani ya ɗauke wannan aikin na manzon Allah ne ya zai kawo wani abu daban nashi yanzu kamar magana da ake ta yaɗawa wasu suna nan suna so su karanta wa alhazai wai kwanan mina da jifa abin mamaki wannan magana mutum ya fice ya buɗe bakinsa abu na duniya gaba ɗaya abu na musulunci gaba ɗaya kawai wani saboda dalilinsa ya fito ya kokarin kawar da wannan abun abin da annabi ya mutu akan yana yi sabon su suka mutu akan suna yi tabi tabi'ina kuma ba yau aka fara aikin hajji ana mutuwa ba tun da aka duniya ana aikin hajji ana zuwa a mutu a rayu a mutu a rayu a mutu in da ake aikin hajji ba ana a mutu ba ana zuwa masallaci ba har yanzu ba mun je zuwa masallaci sallah ba mun je zuwa ba to abin mamaki sai mutum ya amfani da wata dama aikin annabi din da annabi ya rayu a kai cewa fa annabi akan aikin hajji ko kuma an yi manasukakum ku karba daga gare mu ku kora abin da mun yi ku aikata annabi ibrahim shi fara aikin hajji nan tun annabi ibrahim haka ake yi ba a canja ba kawai yanzu saboda wani dalili wani kawai zai ce ga abin da za a yi so wajibi ne a tsora mutane akan sunna kun ga sunnan nan wallahi rike sai kamata ya yi da ƙarfi kuma in dai za mu wayi gari wani abin da annabi ya zo ya aikata ya rayu akai wai wani zai zo ya ce wai abin da ba a yi ba ma jini za a zubar a ji ana a kaza kaza irin istighfar wato abin kamar ba komai bane ba in ba a yi ba ma duk an yanka ne za a yi kar a yi abin kai aikar subhanallah kuma ya kamata yan boko su sani mutum zai tsaya inda yake ko ba ku gani ba idan layin boko aka zo da shi shiga zai koyi bayanin boko amma harkar addini a wa malaman da suka jami'ai rayu suka bantu a kan ilimi wanda rayu su gaba ne a kan ilimin nan shi bin shi na ilimi ba na jin wani malami dan Najeriya ko wani mutum a dan Najeriya zai zo koyi saki fatawa a nan Najeriya ya ce wai an daina kwanciyar yana an daina jifa saboda wani uzuri kaza kaza kaza da sauransu ba na ji akwai da zai mai da'a ko za ku yarda da wannan a wanda zai amince da wannan to mutum ya tsaya a inda yake ya zama ta sauki sakon da shi ne jama'a sunnar annabi in ji annabi ya aikata wani abu koyarwa ne to lalle mu yi alfahari da bin manzon Allah din akai wato baya wasa da bai kamata mu yi wasa da wani abin da annabi ya mutu ya bar mu akai yake mu aikata wani haka kuri wani dalili ne zai sa mu tashi akan wannan ba wato wato wato wato a hankali wallahi malam za mu wayi gari mu zo mu wayi gari an rauje sunnar gaba ɗaya an gudu tsire ta gaba ɗaya sai zaman na rayuwa mun wayi gari ba annabin muke bi da ra'ayin wasu muke bi ko dai an yi mana sikakun ku yi riko da ainihin wato aikin da ne amma na ayyuka da nayi na aikin hajji da umra ku koya daga gare ni yanda nayi haka da ku kuma wallahi ma na duk da alheri annabi ya san shi kuma ya ga ni kuma wallahi duk wani shiri ko duk wani abu na cutuwa wallahi manzon Allah ba zai tafi ya bar mutane akan abin da za su halaka su fito ba wallahi yayi bayani kalimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدوا عليها بالنواجذ وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي يقول عدوا عليها بالنواجذ ده لا تقول لنا حديث سنة كو سنة ده تيجي فيها أبدا مثال ما سنة لي annan cewa yake mu ko sunna ce ma kanwar farilla sai yake ku rike ta alaikum bi sunnati kuma nan yana nufin rayuwarsa gaba ɗaya da addininsa gaba ɗaya duk abin da yi alaikum yani in jam ku rike jam a kamar ya ku rike jam shi za ce abdu alaiha bin nawaji ku kama ku rike da karfafan hukwaranku da ƙarfi saboda ko da wani mai fizga zai zai kokarin fizge muku kamar yadda yanzu nan ake gwada fizge mutane a raba su da wani abu na annabi wani yaku ku nisa ko muka ta sace al'umur sai kirayen abubuwa za a zo lokacin da za a yi ta kirkirar abubuwa a ta kirkira a ta kirkira annabi ya faɗa za a ta kirkira ku nisa فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إمام النووي يشي wannan abin da yake nunawa kenan ai koyi da manzon Allah akan wannan kada mata su shiga makabarta su je su za su binne mamaci da ƙarshe imam al-hafiz ibn hajar yayi salatin fatul bari wa fil hadith isaru al-ba'id al-ahad an al-malazi fi mawaradati kuwaqi mawarat al-mayyit wa law kana imra'atan ala al-abi wa az-zawj wa qila ma innama آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع haka yake ta ce wannan hadisin ana nuna mana cewa an fifita wanda ya yake nesa da sadiya da iyalinsa wanda ya daɗe da sadi iyalinsa ba wanda bai kusanci iyalinsa a wannan dare ba shi ne ya fi cancanta wajen muwaratin mayyiti in je za a binne mamaci to wanda bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare shi aka fi so kenan yanzu kai ne saurare sai ka fahimta duk ranar da ka je makabarta za a binne mamaci in ka yi alaƙar aure da mataka to sai ka ɗan jagido ka bar goro ko tuzuru wanda shi bai da komai ma ya zai yi nan kuma ka ga gauraye da tuzurai sun samu wani matsayi na musamman Allah ya saka da alheri ina fata ana fahimta a haƙura wato ko da kwamiti yana uwa sai uba ne da mamaci ko macen wasu na nan ce a'a shi abu talha din an fifita shi ne aka ce annabi ce ya zo ya shigar da ita wai saboda wai sada'a sace an gane saboda sada'a sace ma'ana to nan gabari da shigar da mamaci in je su albani ya ce ai mala hafiz ibn hadir ya ce fi ke nazar ba haka bane akwai shi cewa fa inna zahirar siyaqi zahirin da san annahu tsara wani zalika annabi ya zaɓe su ne zai shigar da wannan mamaciya cikin kabari likailihi lam yaqaminhu cikin cikin kallon shi jima'a saboda bai sadu da mace ba a wannan dare kawai shine sababi wani magana cewa sana'a ce wannan ba haka bane ba wani magana sana'a ce abu sunna kawai a zauna lafiya Allah ya bamu ikon bin sunna Allah ya sa mu shiga da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh